أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد إن أوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مودة أزمي يوم yau shida ga watan ramadana shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya yi daidai da bakwai ga watan hudu shekara ta 2022 na miladiya na'am صدق الله العظيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نن أبنجي تبارك وتعالى يناي الرد ويهودا ويا يند سكتشي ومن زن الله صلى الله عليه وسلم أي سو su ba 'yan wuta ba ne kuma wutan ba a yi ta don su ba su kawai za su zo wucewa ne a cikin wuta na 'yan kwanaki kaɗan kuma aljanna allah ya yi ta don su ne don su ne halitta wanda ubangiji ya fita a cikin sauran halittu to ubangiji tabaraka wa ta'ala a nan yana musu raddi yana cewa bala man kasaba sayyi'atan ku sani fa shi shigan aljanna ko wuta yana hannun ubangiji tabaraka wa ta'ala shine kadai ya san waye zai shiga aljanna waye zai shiga wuta amma kafin nan akwai ababen da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zana ya ce abi idan mutum ya bi to sakamakon shi aljanna wanda bai bi ba yaƙi to kuma sai hukuncin da Allah ya so ya yi zai yi da shi anan ubangiji ya ce bala to man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata mugun abu mugun aiki wato wa ahatat bihi khati'atuhu sa'an nan laifuffukansa sun kewaye shi wato mutum da ya samu kanshi duk ayyukansa gabaki daya ba ayyuka bane wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce a yi sa'an nan kuma in ya nema cikin ayyukan barai samu abu ko guda daya kacal wanda zai iya neman yardan ubangiji tabaraka wa ta'ala da shi shine wanda laifuffukansa sun kewaye da shi ya ce waɗannan su ne ula'ika waɗancan su ne ula'ika ashabun neri su ne 'yan wuta hun fiha khalidun su a cikinta kuma madawwama ne nan kaga kashi ɗaya kenan ubangiji tabaraka wa ta'ala yake bayyana yana gaya yahudu a'a abun fa ba kaman yadda kuke so ba kuma ba kaman yadda kuke tunani ba ba kaman kuma yadda kuke faɗa ba duk wanda ya sami kanshi a cikin sabo a cikin aikata laifuffuka kuma laifuffukan sun kasance su ne abun da yake yi daren shi da ranan shi to wannan a wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala shi dan wuta ne na'am wallazina amanu wa amilus salihati kuma wanda sun samu wanda sun yi imani kuma sun aikata ayyuka na ƙwarai ula'ika ashabun ne ashabul jannati waɗancan su ne ma'abota aljanna su ne 'yan aljanna hum fiha khalidun su a cikinta madawwama ne a nan da wannan ayoyi biyun nan ubangiji ya yanka wata gardama wanda su yahudawa suna kanta cewa su 'yan aljanna ne ba ruwansu da ayyukan da suke aikatawa ba sa lissafi da nan nan ubangiji ya ce musu a'a ba haka ba ne daman abu biyu ne ka yi alkhairi ka bi abin da aka ce ka bi ka shiga aljanna ka saba wannan ka yi abin da ranka yake so to nan hukunci a hannun Allah ne in ya ga dama ya kai ka aljanna in ya yafe maka ya kai ka aljanna in bai ga dama ba kon daman hukuncin shi ɗaya ne gidanka gidan wuta ne can zaka tafi Allah ya kishi Allah ya kiyashe mu na'am nan kafin mu zo kan ayan nan akwai wani hadisi na abdullahi abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa iyyakum muhaqqiratiz zunub kul da zunubai kanana kanana wanda zaka yayi kokari ya nemi tuban ubangiji tabaraka wa ta'ala anan ubangiji yana cewa a lokacin da muka karba muka riƙe muka yi muka karbi alƙawarin bani isra'ila وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله kada ku bauta wa kowa face Allahu tabaraka wa ta'ala kada ku bauta wa kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala to na'am wannan daya kenan kada ku bauta wa Allah wannan alƙawarin da ubangiji ya dauka wa yahudawa kenan kada ku bauta wa wani Allah ko da ku bauta wani banda Allah wa wa bil walidaini ihsana kuma ku kyautata wa iyaye wannan alkawari na biyu kenan wazil qurba wa bil walidaini ihsana na'am wazil qurba da an da, kuma ma'abota zumunci ko ma'abota zumunci wal yatama da marayu wal masakina da masakai da talakawa kenan wa qulu lin nasi husna sa'annan ku jagaya wa mutane fadi mai kyau wa aqimu salata ku tsaida sallah wa atu zakata ku bada zaka summa tawallaitum illa qalilan sa'annan kun juye wa wa'annan abubuwan nan wannan alkawarin da alkawarin da ubangiji ya dauka muku ga baki daya kun zub da shi sai in kadan a cikin ku sai in kadan a cikin ku wanda sun tsaya suna sun riki wannan alkawarin da yake tsakanin su da ubangijin Allah wa antum mu'ridun alhali kun kasance ko masu bujirewa ne ubangiji tabaraka wa ta'ala to wannan alkawarin malamai suna cewa ba ma annabi Musa kadai aka dauka ba kuma ba amma annabi isa kada aka ɗauka duk annabawan da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya aiko su ya aike su da wannan abubuwan ne ga baki daya in mun duba qur'ani ubangiji yana cewa wa abudullaha wa la tushriku bi shay'a bil walidayni ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin ila zuwa karshe to ayoyi irin wannan zamu same su da yawa duk abin da ubangiji daman ya halicci mutum da aljani dan bauta ne wannan ibadan ba wai kawai ta kunshi sallah na raka'a raka'o'i da sujada ba a'a duk wani abu mai kyau wanda ya kamata mutum ya yi shi zai samu lafiya wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala sa'annan zai samu zaman lafiya tsakanin shi da sauran halittu to wannan gabaki ɗin shi zai shiga ƙarƙashin sunan ibada don Allah tabaraka wa ta'ala shine yake so idan mun duba a can suratu al-kahf ne ubangiji yana cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un shin kun ɗauka mu halicce ku ne kawai kara zube ne ba don wani aiki ba malamai sun ce abas anan duk wani abu wanda ya fita daga cikin abubuwan da ubangiji tabaraka wata'ala ya ce a yi su ko kuma abu wanda ubangiji bai ce a yi shi ba amma idan an yi shi yana da kyau in ya fita daga cikin wa'annan ya kasance abas kenan duk wanda kuma ya samu kansa cikin abas to gaskiya yana da tambayo yana da amsa wanda ya kamata yana da tambayoyin da zai amsa su gobe ranar kiyama na na waƙo na na'am kafin mu je ga wurin ayan nan ubangiji a ayan da ta gabata yana cewa wa qululin nasi husna wa qululin nasi husna anan kaga annabi ku gaya wa mutane kalma kyakkyawa fadi mai kyau anan ubangiji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu wato ƙa'ida wanda za mu yi akan tabbatar da wannan abun wannan maganan da ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda yayi imani da Allah tabaraka wa ta'ala kuma yayi imani da wunin ranan karshe to ya faɗi maganan alkhairi ko kuma yayi shiru to ka sani a cikin abu biyu duk maganan da za ka faɗa daga safiya gari za ta gari ta waye garin Allah ya waye har zuwa faduwar rana har zuwa dare wani rana ta keto to gabaki ɗaya ana neman ka duk abun da za ka faɗa ya kasance yana kan iyakan wa ƙololin nasi husna ɗinnan idan abu ne wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake so ko kuma abu ne wanda in ka faɗa zai faranta wa ɗan uwanka musulmi rai wanda ka faɗa zai kwantarwa wanda musulmi da wanda ba musulmi ba ma rai nan shi ne maganan da ya kamata a ce ya fita ka furuta a bakinka ya fita a bakinka to idan ba wannan ba shiru wallahi ya fi alkhairi gwanda ka rufe baki ka samu makulli ka kulle wannan leɓun nan biyu ka haɗa ka kulle ka yi shiru ya fi alkhairi don shirun lada ne amma magana wanda ba shi alba alkhairi ba kuma zai kasance saɓo nan in mun samu kanmu yanzu mun samu kanmu wata rayuwa ce wanda in mun taru a majalisunmu ko mun zauna mu muna son labari mu ji labarin komi wannan labarin ya shiga haƙƙin wasu ne faɗa wannan zagin wasu ne tone-tone akan al'auran wasu ne mu bai dame mu ba kullum dai muna so mu ji labarai yau ya mutumina yau mene labari haka rayuwarmu ta kasance alhali ko jin labarin nan ba mamaki zai ja mu wani waje wanda ba mu iya fidda kanmu daga shi ba to a nan ana so mutum ya yi ƙoƙari ya yi koyi ya yi koyi da waye ya yi koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in sun fita kasuwa daman layi layi suke yi wanda zai fita kasuwa ɗayan zai ce to yau ni zan tafi kasuwa zan je in nemi arziki wa yarana abin da za mu ci kai kuma wane da Allah ka je ka zauna a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji mana mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai faɗa idan na dawo da yamma zan zo in sami ka ka gaya mun duk abin da manzon Allah haka sayyidina Umar radiyallahu anhu ke yi kaga amma mu nan wa zai tambi wannan babu kuma balle yanzu mun samu kanmu zamanin telefon zamanin social media ko kana so ku baka so kana daddannawa zaka fadi a inda ubangiji tabaraka wa ta'ala baya so to mutum yayi kokari yayi linzami wa bakinsa yayi linzami wa kafafunsa da hannunsa anan zai kukuta daga azaban ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa walaqad ataina musa alkitaba mun baiwa musa littafi wato annabi musa sallallahu alaihi wa sallama mun bashi taureta Okay, na'am, na'am. Na'am, wa iza khazna misaqakum a lokacin da muka karbi alƙawarinku, muka riki alƙawarinku, la tasfikuna dima'akum, wannan ma Yahudawa ne. La tasfikuna dima'akum, kada ku zubar da jininku. To jini tsakaninku kada wani ya kashe wani. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا hukuncin Allah wa Yahudawa duk ba Yahudan da ya kashe wani ba Yahudiya hukuncin da za a yi masa kaman hukunci wanda ya kashe mutanen duniyan nan gabaki daya Allah ya ce alkawarin da muka yi muku muka ɗauke muku muka riƙe muku kada ku kashe juna wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum sa'annan kada ku cire kawunanku daga gidajenku summa aqrartum bayan kun yi iqrari da nan kuma kun yi shaida wa antum tashhadun kun yi shaida wannan wannan ilimin ya zo muku a cikin attaureta ne wannan umarnin sun zo muku summa antum haula'i gashi nan kuma ko ko waɗannan yahudawan kenan taqtuluna anfusakum kun bar wannan karatun kun fara kashe kawunan ku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim sa'annan kuna cire wani sashe daga gare ku daga gidajensu tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna hada kai a kansu da ismi da kuma ta'addanci ko da zalunci an ce wannan ya auku yaushe ne an ce daman mazauna madina ansar ne wanda su ne wannan yare biyu ko gidaje biyu daman gidajen ausu da khazraj da kuma mazauna gefe ɗaya kuma yahudawa ne sai sun kulla alkawarin zamantakewa tsakanin khazraj da mabiyansu daga cikin yahudawa wato bani ƙuraiza da kuma bani nadir sa'an nan aus kuma sun kulle yarjejeniya tsakaninsu da bani bani ƙainuka ko? bani ƙainuka bani ƙainuka da bani da bani nadir su ne sun kulle yarjejeniya da ausu sa'an nan bani ƙuraiza kuma sun kulla da khazraj da khazrajawa nan idan mun tashi yaƙi daman yarjejeniyar ta kasance haka idan fada ya tashi tsakanin ausu da khazraju yare guda biyun nan to ƙainuka da nadir za su yi fada tare da aus sa'an nan ƙuraizawa kuma za su yi fada tsakaninsu da kuma da su da aus nan yahudawa ba ba shi wannan ne ya dame su ba daman tun da can ma idan wani yana jin haushin wani a cikin su su yahudawan zai ce bari fada ya tashi mana tsakanin aus da khadr a ranar za ku gani to a ranar fadan in ya tashi shi daman wanda yana jin haushin wani ba yahude daman zai yi kokari ya kashe dan uwan shi ba yahudan nan a cikin wannan yaƙin a nan ubangiji ya ce to kun ga kun warware alkawarin da yake tsakanin mu da ku tsakaninku da Allah kowannenku kun fara kashe sashe daga kinku tuluna anfusan wa tukhrijuna fariqan minkum diyarihim sa'annan kuma na kuna cire wasu daga cikinku wasu bangare daga cikinku kuna cire su daga gidajensu cire su daga gidajensu sa'annan in suna da wata kadara a cikin gidajen kuma su je su dauka gabaki daya su bar yahudawan da su wannan ba su da komai wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan sa'annan ku hada baki a kansu na'am bil ismi da sabo da sabo da zunubi da kuma bil udwan kuma da zalunci da ta'addanci ba da wato ba da haƙƙi ba haƙƙi dama abin da aka gaya musu ku taimaka wa juna kada ku kashe juna kada ku cire juna daga gidajensu amma sun saba wannan suka yi nan shine aka ce mishi ta'addanci zaluncin nan wa in yatukumu usara tufaduhum sa'annan kuma abinda aka hana ku a cikin taureta idan an kama sojojin yaƙi fursunonin yaƙi kada ku cire su su kuma suna cewa a an kama sojojin yaƙi za su je su cire su za su je su biya duk abin da ya kamata su biya su cire su wannan in na fahimci wannan maganan wani kuma suna ce a'a dama can an ce musu an ba su umarni ne a cikin littafin taureta kada ku kashe mutum dan ujuna kada ku cire juna daga gidajensu idan an kama sojojin yaƙi kuma kada ku kashe su su kuma sun zaɓi abin da za su iya yi daga cikin wannan umarnin sun yi wanda ba za su iya ba kuma sun bari shi yasa ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ce musu wa huwa muharramun alaikum an haramtar muku da cire wa'annan sojojin yaƙi ikhrajuhum afatuminuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd shin kuna imani da sashe daga cikin taureta wanda yayi daidai da ra'ayinku sa'annan kuma kuna kafircewa da abun da bai daidai da ra'ayinku ba afatuminuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd ubangiji sai yana cewa fa ma jazaa'u man yaf'alu zalika minkum ku sani fa jaza'in wannan sakamakon wanda yake aikata irin wannan aikin a cikinku illa khizyun fil hayati dunya sai kaskanci da wulakanci a cikin wannan rayuwa ta duniya wa yawmal qiyamati turadduna ila ashaddil azab sa'annan ranan kiyama ko ranan karshe za a maida ku zuwa azaba mai tsanani wa mallahu bighafilin amma ta'malun Allah ko ba rafkananne ba ne daga cikin ba marafkani ba ne daga cikin abun da kuke aikatawa ba wato Allah ba zai taɓa gafala ba daga cikin abubuwan da kuke aikatawa ba kada ku ce ai mun zoli annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko mun zoli ɗan uwanmu Yahudawa ubangiji ba mamaki gobe ma ba zai iya tuna da suna da wannan tunda dai dama ayyukan shi suna da yawa halittar nan duk wannan abun ba zai dame shi ba a'a Allah tabaraka wa ta'ala ba zai manta komi ba وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا بأنا آيا با وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين با أبن زي قوي أبنجي تبارك وتعالى komi yana nan a rubuce yana nan a littafi idan kun dawo da wannan abubuwan da kuka aikata za ku same shi yana nan tare da ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am yake ce ula'ikan lazina shtarawul hayatar duniya bil akhira waɗancan su ne waɗanda suka sayi rayuwar duniya da rayuwa ta lahira wato suka canza rayuwar lahira da rayuwar nan da suke ciki na duniya fala yukhaffafu anhumul azabu sa'annan bara a sawwaka musu azaba baranan kiyama wala hum yunsaruna sa'annan bara ai ba su nasara ba ranan kiyama bara su samu nasara daga gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala ba na'am nan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka gaya musu lalle lokacin da muka ba wa musa taureta muka ba wa annabi musa alaihi salama taureta waƙaffaina min ba'dihi bin rusul sa'an nan muka biyar da wasu annabawa daga bayansa da ayoyinmu da hujjoji da ayoyinmu sa'an a min ba'dihi bin rusuli muka biyar da wasu annabawa daga bayansa wa ataina isa ibn maryam albayyinati sa'an nan muka ba wa musa hujjoji da ayoyi bayyanannu wa ayyadnahu bi ruhil qudus sa'an nan muka karfafa shi da ruhi mai tsarki wato shine jibril alaihi salam afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum shin duk wani annabi da ya zo muku da abun da rayuwanku rayukanku ba sa so shin za ku kafirce da shi ko ku kangare ku zauna a gefe ba za ku bi shi ba afa kullama ja'akum duk yayin da wani annabi ja'akum rasulun wani annabi ya zo muku bima la tahwa anfusukum da abun da ranku baya so astakbartum sa'annan kun yi girman kai kun kangare kun koma gefe fa fariqan kazzabtum alhalin kun kasance wani sashe daga cikin annabawa kuna karyata su wani sashe daga annabawa kuma kuna kakkashe su na'am da annabi yana musu irin wa'azin nan sai sun cewa annabi wa qalu qulubuna gulf sai sun cewa annabi ai da can ma zukatanmu zukatanmu ai a rufe suke wata riwaya a cikin masu tafsiri sun yi wasu kuma sun ce a ai sun cewa annabi kar ma ka sha wahala ai zukatanmu a cike da ilimi na taureta a cike sosai ba ma bukatan abin da kake faɗa ka zauna da abin da ka zo da shi haka suka gaya wa annabi wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bi kufrihim ai Allah kuma sai Allah kuma ya la'ance ya la'ance su da wannan kafirci da suka yi anan kafirci da la'anan da ubangiji yayi musu qur'ani ya bayyana ta a suratul maida yana cewa fa bima naqdihim misaqahum wa kufrihim bi ayati llahi wa qatlihim lanbi'a bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulfun bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila zukatan su ba a rufe bane a ubangiji tabaraka wa ta'ala ne ya toshe wannan zukatan kuma ya kukkulle wayannan zukatan don haka ba sa fahimtan karatun da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yake yake gaya musu bal la'anahumullahu bi kufrihim sa'annan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya la'ince su da wannan kafircewa da suka yi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam fa qalilan ma yu'minun kadan daga cikin su wanda za su yi imani da abin da Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama ya zo da shi na'am. a nan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayyana mana wani hali ne daga cikin halayen yahudawa kafin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bayyana da suna gori wa larabawa mushrikai suna ce musu bari mana za ku gani duk lokacin da annabi na ƙarshen zamani zai zo wallahi za mu haɗa kai tare da shi za mu bi shi kuma za mu yaƙe ku da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo kuma ya zo a cikin larabawa bai zo a cikin yahudawa ba a nan sai hasada ya shiga zukatansu nan sai sun fara neman hanya daban-daban don su kauce to nan shine ubangiji yana aibata musu wannan aikin da suke yana cewa walamma ja'ahum kitabun min indillahi yayin a lokacin da wani littafi ya zo musu ai littafi kenan alkur'ani ya zo musu daga wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala musaddiqun lima ma'ahum kasancewan shi mai gaskata mai gaskata abunda yake nan tare da su na taureta ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna alhalin kuwa sun kasance da suna ma masu taimako masu bayyana wa kafirai wannan magana masu faɗa musu abin da muka faɗa yanzu nan alallazina kafaru suna bayyana wa kafirai mushrikai kenan falamma ja'ahum ma arafu alhali lokacin da ya zo musu abin da wannan littafin ya zo ya zo musu abin da daman can taureta ya gaya musu sai sun kasance me kafaru bihi sun kafirce da abin da ya zo mesa duk hasada ne mesa ya zo wannan annabin bai zo a cikin yahudawa ba shi ne kadai sun kafirce da shi fala'natullahi alal kafirin haƙiƙa la'anar Allah ta tabbata ga kafirai so daman su yahudawa fitinansu tana da yawa in ba ubangiji tabaraka wa ta'ala ba babu wanda zai iya musu in an duba labarin sayidna musa in an duba halinsu da sayidna suleiman za ka yi mamaki in ka zo na musa ya wuce wannan da annabawa sauran bayan sayidna musa in ka zo na isa za ka yi magana ga nan kuma abun da suke bugawa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba a nemi wani abu da yawa a wurinsu ba ana an nema kawai abin da suke faɗa su ne suna furutawa da bakinsu da cewa akwai annabi wanda zai zo a ƙarshen zamani zai zo da addini na gaskiye addini wanda zai zo ya rufe ga baki ɗaya sauran addinuka duk za su shiga cikinsa ana so kawai su faɗi wannan kalman amma ya yi musu wahala wannan kaga halin yahudawa nan sai ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ce musu bisa mashtarau bihi anfusahum tir da abin da suka siya kawunansu da shi me wannan abun kuma an yakfuru bima anzalallahu baghyan su kafirce da abun da ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ya saukar hasada daga kansu baghyan an yunazzila Allah wato hasada kar Allah ya saukar da falalansa da ga wani daga cikin bayinsa a'a Allah in zai saukar to sharadi ne ya saukar da ita a cikin Yahudawa in ba zai saukar da ita a cikin Yahudawa ba to su wannan abun bai musu ba بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وتوكر الله يسوكر دفللنسا غواني ديا daga cikin bayinsa ala man yasha'u min ibadihi wanda yaso daga cikin bayinsa yace fa ba'u bi ghadabin ala ghadab aiko sun koma da laifi da fushi na ubangijin Allah tattare kuma da fushi anan Abdullahi ibn Abbas yana cewa fushi na farko shine kin bayyana abun da yazo a taureta fushi na biyu kuma ƙin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin lalle ga kafirai azaba ne na wulakanci yana jiran su ranar gobe kiyama na'am waɗannan yahudawan idan aka gaya musu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ko sahabban shi sun ci an ce musu idan aka gaya musu wa iza qila lahum aminu bima anzalallahu shin ya ku bani isra'ila ya ku yahuda ku yi imani mana da abun da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai su ce ai nu'minu bima unzila alaina ai ya ishe mu mu muna imani da abun da aka saukar mana ba ma bukatan mu yi imani da wani sabon abu da man wa mu aka saukar don haka mu muna imani da shi wa yakfuruna bima wara'ahu sa'annan suka kashe suna kafircewa da duk abin da ya zo daga bayan taureta wa huwa alhaqu alhali kuwa shine gaskiya kuma mai gaskata abin da yake tare da su a hannunsu na'am qul falima taqtuluna anbiya Allah ya Muhammadu ka gaya musu idan har da gaskiye ne kun yi imani da taureta kun yi imani da abin da aka saukar wa sayyidina Musa alaihi salam falima taqtuluna anbiya Allah man qabl me yasa kuna kakkashe annabawan ubangiji tabaraka wa ta'ala me yasa kuna kakkashe annabawa taqtuluna anbiya Allah min qablu daga baya in kuntum mu'minin idan kun kasance mu'minai idan kun kasance har ku mu'minai ne to me yasa kuna kakkashe wayannan annabawa na'am idan kuma har kuna imani Qur'ani da taureta ba ruwanku da wannan Qur'ani ba ruwanku da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to me yasa Musa ya zo muku da littafi ya zo muku da ayoyi bayyanannu daban-daban a nan ayoyi an ce irkire hannun shi nan da ta haskaka tsaga ruwa da kummala da aljarada da addafadi'a da makamantansu wa'annan ayoyin nan gabaki daya ayoyin da sun zo musu an ce to me yasa ba ku yi da shi bayan ya zo muku da wa'annan ayoyin sa'annan kun je kun riƙi maraƙin nan kun bar Musa kun bar wa'annan ayoyin inda gaske kun yi na imani da tauratan in daga in kun haka ne ko yace wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati na'am Musa ya zo muku da ayoyi bayyanannu sa'annan kun bar wa'annan ayoyin summa takhattumul ijla sa'annan kuka riki marakin nan min ba'dihi daga bayansa wa antum zalimun alhalin kuwa kun kasance ku azzalimai ne ko masu zalunci ne na'am na'am ba su da wani imani idan har suna imani to wa'annan abubuwan ba za su aikata su ba na'am kuma idan har ku muminai ne a lokacin da muka riƙi muku alƙawari muka riƙi alƙawarinku sa'annan mun ɗaga dutse an ce an ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗaga dutse a kawunansu bisa kawunansu ya zama kaman lilo yana lilo dutsen yana lilo yana lilo dab da kawunansu an ce ku karbi abin da Musa ya zo muku da shi sun ki karba an ce to in bara ku karba ba an dan girgiza dutsen nan an yi shi kaman za a jefar da shi a kawunan su to sun ji tsoro sun ce a ka kawo gaba ki da mun yi imani da shi sun karba a hannun Musa ba ya tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ba amma tsoron wannan dutse da an yi shi bisa kawunan su wa rafa'na fawqakum at-tura sannan mun ce ku yi imani qalu ku ji a ku karbi abun da muka ba ku da ƙarfi kuma ku ji me suka ce sun ce ƙalu sami'na wa asaina mun ji kuma mun ƙi me za ka yi ne yahudawan fa kenan sun ce sun ji kuma sun ƙi me zai faru uzubillah ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa an sanya son maraƙin nan a zukatansu wato ba sa gane tsayoyin Allah bayan sun bautawa wannan maraƙin nan to an sanya son su bin wannan maraƙin da son an sanya a zuciyarsu shine bare bar su ba su bi abin da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi ba na'am ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa tir da abin da imaninku yake umurtanku da shi yake umarninku da shi idan ma kuna da imani in kuntum muminin idan kuma kun kasance kuna da imani daman ba su da imani kaga hikman ubangiji qul ma'a qul bi sama ya'murukum bihi imanukum tir da abin da imaninku yake umarninku da shi an an sabbata musu imani a nan juzu'in ayan nan idan kuna da imani a sai ubangiji kuma ya nafa ya shi da aya ta gaba da juzu'in ayan yace in kuntum mu'minin idan ma kun kasance ma kuna da imani ka ganka ka ga mutum da Allah idan idan ma kana idan kana da imani kai mun kaza idan ma har kana da imanin sai kai kaza a hausance idan kana faɗin haka ko ba akwai ba ana hausa ana faɗa ba to haka ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yace idan kuna da imani tir da imani da abin da umarnin imanin ku yake umurtan ku da shi idan ma kuna da imani to Allah ya san ba su da imanin nan na'am nan ce nan a ce ayan nan ta sauko ne akan wata yarjejeniya tsakanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ne daga da yahudawa su suna da'awan cewa su 'yan aljanna ne su lahira allah ya yi ta don su aljanna ta zame don su komi an yi don su ba wani daban wanda yana da rabo a cikinta su ne wanda allah ya keɓe su kuma ya fiffita su a sauran halittun nan ubangiji tabaraka wata'ala ya gaya annabi ka gaya musu ka gaya musu qul in kana lakum in kanat lakum ad-dar in kanat lakum ad-dar al-akhiratu idan lahira idan gidan lahira ya kasance saboda ku ne a gurin ubangijin Allah keɓe idan lahira wato an yi ta don ku ne ba don wani mutum daban ba fatamannawul mauta in kuntum sadiqin ai ku yi barazana ko ku yi fata ba ku yi fatan mutuwa mana ku yi fatan mutuwa mana idan kun kasance kuna da gaskiya wasu hausawa kuma suna cewa idan ku yi gori mana ku yi gorin mutuwa me bambanci tsakanin wannan fata ko fata to ku yi fatan mutuwa mana idan kun kasance kuna da gaskiya a cikin abin da kuke fadawa ubangiji sai yana cewa walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim ai bara su taba fatan mutuwa ba har abada domin abin da hanna sun ka gabatar sun aikata da hannayensu wallahu alimun bizzalimin Allah kuma masani ne da azzalimai na'am anan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayyana sifofinsu da halayensu halayen yahuda wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala yake gaya wa annabi zaka same su wala tajidannahum ahrasan nasi wato su ne mafi kodayin mutane son rayuwa na duniyan nan mafi son rayuwa